الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح القائم بالحق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعقب بنظرة تأتي لنا بالظفر وقالت سورة وضعه وليل إذا سجي wanda ya ce cikinta akwai karramawa da girmamawa da azzamawa daga Allah zuwa ga maza Allah sun da su gama hagu suka guda shidda wanda bai ya muna bayani a wakala ta'ala kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin irin wannan ya ce wannan jimi na rafi da tauraro za a wasar da ya sumiyo ila ƙauri ta'ala da ƙadar amina ta rafi da tauraro اختلف المفسرون بقوله تعالى masu tafsiri sun sassaba cikin zancen da Allah ya ce wannan na rasi da tauraro bi al'awuya da zantuttuka ma'arufin sananna minha yana daga cewa wannan ma'anar shi annajimu ala zahiri wannan dai tauraro da shi ne Allah ya rantsuwa a kan zahirin shi saboda Allah yana ya rantsuwa da abin da ya su don halitta shi wannan na yana daga ma'ana annajim ga wasu malamai alkur'an Allah ya rantsi da alkur'an wa an jari wa an ja'far ibn muhammad an karbo daga ja'far ibn muhammad annahu cewa wallahi ana nufin muhammadun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga a ce Allah da kai ne ya rantsi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai annajim ba karni girma ba wakala ya ce huwa annabi mutum nan ɗalibu muhammadu shi ne zuciyar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wakarki da kuma an ce fi kaule ta ala cikin ma'anarsa ta ala da ya ce wasama'i wa ƙarin wa ma adare ka ma ƙarin ya ce annaji musa'ib yadda annaji ba an ce annaji nan annaji musa'ib tauraro mai ruwa da haske ayyada kuma shi ne muhammadu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban da girman rantsuwar da aka yi da shi da bayanin da aka yi da shi bayanin cewa shi ne wadari da ya ce wasa maki wadari to wadari din nan ya ce a nazi musaƙin shi na da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta ga abu girmawa a kawo sulai ita sura wannan da wannan ayoyi da aka kawo a cikin wasu mai wa ƙarin تضمن هذه الآيات wannan ayoyi da aka kawo to sun kunshi al'iddi abinda bai da iyaka na girma da ɗaukaka min fadlihi na darajar maza Allah su da sallama washe rabi da ɗaukaka ta ne sun kunshi al'iddi abinda ke bai yankewa bai da iyaka shine ma yi da hul'addu abinda lissafi zai tsaya bai kai karshen abinda aka so a bayani ba ma'ana ko haka dai aka tsaya to kai ba ka iya gane iyakar girmamawa da a ciki wanda Allah ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka sama da yalla su buhu girma da ya daukaka ya yi rantsuwa ala hidayatul mustafa bisa ga shiriyar manzo Allah abun zaɓi su da su laba wata zihihi alal hawa a tsallakake shi daga barin biyan sau zuciya wanda jimi da za hawa su ma dalla sa'ibu bai bace ba wa ma gawa bai halaka ba wa ma ya kufa da hawa ba ya mara da sau zuciya ina ila wa ba zuwa ƙarshe watan zihi daga gaisa arawa daga barin nesa zuciya bayan duka wani hawa in mai lawa lura wasu rikihi da bayanin gaskiya shi fi ma tala cikin abin da ya karanta wa annahu qur'ani yake karanta muku wahayun wahayi ne yuha da ake aiko mishi a wasalahu ilayhi anillahi jibril jibril shi da ya sadar da wahayin nan na qur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shaida Allah wa huwa shadidul quwa shine mai tsananin karfin na abu amincewa sun akhbara ta'ala sannan Allah ta'ala ba da labari an fadilatihi ga darajar manzo Allah su da sama bidda satul isra da kawo labarin ya yi isra'i da shi kuma ya yi mi'raji da shi wanda bai taɓa yi da kowa ba wanta haɗihi da bayanin tukewar shi da kaiwa shi ila sidratul muntaha zuwa ga magariyar tukewa wata stege basarihi fi mara kuma ya yi bayani na girmamawa akan gaskatawa gane shi ga duk abin da ya gani ma za ka lubasar wa ma ɗaga wa annahu ra'a min ayati rabbil kubra kuma ya girmama shi da cewa yana shaida mu halitta cewa manzo Allah ya ga ayoyi masu girma na ubangiji ne subhanahu wata'ala wa qallaba la misli hadha fi awal isra ya faɗakar da irin wannan girmama na maganar isra'i da abin da ya faru gare shi wanda shi kaɗai samu daraja can farkon suratul isra' ولما كان ما كاشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشاهده من عجائب الملكوت لا تفيد به العبارات ولا تستقل بحمل السماء أدناه العقول رمز عنه تعالى بالإيمان والكناية الدالة على التعظيم فقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى madadin shi ba da labarin duk irin abubuwan da Allah ya mai kashfi da shi na alamun jabarut da abin da ya gani na ajayibul malaku to saboda duk bayanin da za a yi bayanin nan ba zai iya kewayewa da irin abubuwan da ya kamata a yi bayani ka gane ba sannan kunnuwa ba ta iya ɗaukar nauyin abin da za a yi nuni ko abin da aka samu gare shi al'ukula hankula shine watastakin da hamdu sama ya nawo tana kurumcewa saboda nauyin jin mafi kankanta mafi kusanci mafi kuma ba da abu dan kaɗan ya an waɗi to duk hankula za su rufe to balle a ce za a yi bayanin irin abin da masu Allah gani na alamin jamaru da alamin malaku da kuma sanda ya ce baka na ƙabar kawasai da au adada to kai ya za ka gane ƙaba kausai au adada ce ya kusa ya tsaya aka ce ƙara kusanta ya tsaya ƙara kusanta ai zango ƙaba kausai aka ce au adada ya kai ma adada min ƙaba kausai da za ka da ai bayan da ba a gane ba ka ruɗe ka hauka ce sai Allah ya nuni an ga duk abin da ya gani da kashfin da aka yi mai da girman jabaru da farko sai ramzi gare da imani al-isharar ta kafin akila wani kinaya da kinaya haka wani abun da yake lalle abun nan ka san girman abun da an ka ɓoye to sai Allah addalati imani da kinaya mai nuni ala ta'azim mai girmamawa faƙala ta'ala sai ta'ala ya ce da ya kai ƙaba kwasa da yawa da na kayan kana sauraron kultumi an kai tun da kamar su annabi musa alayhi salam ya ce duk ce ma musa kaza musa ya ce mana kaza duk ce ma musa kaza ya ce mana kaza to yanzu shi bai kai kaba kausai da ba to yau gashi an kai kaba kausai abinda kawai haka jira ka ji a an kai tsakanin allah da allah to wa kai na duk da annabi musa da ya tambaye da islam ai bai tambaye shi ya kai da allah ba cewa ya me aka fallata ma al'ummarka wa shi ne ya ce abun kai da Allah an bai yiwa ka shiga wurin shugaban kasa ko ga wanda kun gana wani ya zo ya ce wai ka faɗa mai abun kai kai da hama a ba ta yiwa da haka sai kana jira ka ji me an ka sai ce to abun bai waduwa kuma bai ganuwa fa au ba ila ne ila amri ma awa ya aiko ma bawa ne abun da ya aiko mai sai ka kwatanta girman Allah da girman manzon Allah to wannan girman to irin shi ne abun da an ka aiko maza Allah daga Allah sai shi ya so ka sauko mini ne kaga aka girmamawa kenan tunda an ban ba hankalinka buɗe ka ce gwargwadon hankalinka da imaninka da saninka da ƙwarewa ka jarabawa ka kai ka kwatanta wannan girma da haka ni in kwatanta kai a kwatanta an kama kwatantawa kenan saboda Allah ya koyi ma a wahayaci wa hazan nau'u wannan nau'i a koya abu a nuni ga wani abu da zai wani girma dai min kalami na magana yusammi ahlun naqli wal balaga malaman tantance magana a gane kwakwabdinta da kuma balaga da fasaha suna ce mai irin wannan bil wahayi wal ishara wahayi da ishara ya yi bisa ga ya taimaka bayani ya taimaka bayani game da wurin bayanin tsoro da girman wuta ko sai ya ce ci ba halim talati kul halimin mazi kaga wato duk bayanin da za a yi maka na girman wuta da cewa ba ta cika da ban tsoronta da azaba da rigici allah haka cewa halim talati kul halimin mazi a gani iyaka to irin shi ne wannan duk abin da za a kwatanta wa kai fa'awa da ilahi ma auha kai ka ce kai ta kwatanta kai ka sani shi suka ce ma wahayi da ishara wa huwa irin wannan nau'in magana inda wurin malaman balaga abdullaku abuwan hijaz shi ne mafi kai matuƙa hanyoyi da bababan takaita zance shi balarabe yana ganin girman ijazi tun ma'anar da zai yi da kalma biyu ba zai kawo maka su ba zai kawo ma uku ba ba zai kawo maka hudu ba kokarin ma ka ya kawo shi da magana kalma guda to in ta girma sai ya maka ishara gudawa ba ta yiwa wakali ya ce da kadar amin aya ta rabbi kubra kai abun bai bai yaduwa a dai ta kace ya ga ayo ubangiji ne masu girma kaga kubra ma'ana sai akabar da mafi girma ma'ana sai akabar ma'ana sai al-kubra ba a ce al-kabira ba a ce al-kubra cikin ma'ayo ubangiji ya ga masu girman gaske su fito da girma in hasanatil afham fahimce fahimce sun dakushe an tafsili ma auha daga yin bayani kwatta kwatta abin da ya aiko wato abin bai bayyanuwa in ma an bayyana bai ganuwa za ka miya wani wadda sai aka yi maka ishara wata hatin halam an kulla ta da mota bi ta ayin tilkal ayatul kubra cikin bayyana waɗannan ayoyin masu girma ƙalin ƙali abu fadil ya ce ishtaba da hadin ayatu wannan ayoyi na wannan najmi sun haɗa sun taru ala ila billahi ta'ala ga sanarwa Allah ta'ala bitazkiyati jumlatihi sallallahu alaihi wasallam da tsalkake jumlan manzon Allah ga baki daya sallallahu alaihi wasallam wani su mata da tsaruwar ta min al'afati daga baran aibo ba su same ta bi hadal masra a wannan isra'il da aka yi shi kaga faza kafu adam sai ya tsalkake zuciya ta walisanu ya tsalkake halshe ne wajawari hawu rarrafe gaban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalbahu ya rarrafe zuciya ta yi bi qauli ta'ala ma kadaba fuadu ma ra'a ita zuciya bata karanta abin da ta gani ba duk kai kaga aka ce ma kai an koyi ma ra'a annaja wa lisanahu inda zaka shi ne bi qaulihi wa ma yantiqu anil hawa ba ya magana sun zuciya ilmu illa wahyu wa basarahu inda daga ganin shi bi kaulihi inda ya ce ba za ga basar wa ma daga idan shi bai karkata ba ga abun da an ka ce ya kalla ya ta kallo ne kuma bai daga ba ya kalli abun da ba a ce ya kalla ba wa ta'ala Allah kuma ya ce fala uqsim bil khunnas al jawaril khunnas wal layli dha as'as haka dai ila qawli wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim duk wannan rantsuwar da ya ce ai ba ma sai na rantse da wannan ba ko kuwa ce la za a dace abin da ka so gare shi ya kai wa ma huwa bi qawli shaytan rajim qur'anin nan ba maganar shaytani bane la'anan la uqsim ai uqsim ina rantsuwa da wannan abubuwa innahu qur'ani la qawli rasulin karim wallahi zance ne na manzo abun aikowa mai girma ai karimin inda mursilihi shi wanda aka aiko mai girma ne wurin shi mai aikowar wato ba kowa na aiko wanda ya girma wannan wanda ya fi kowa ya girma cikin manzanni na da kawai rasulun karimin indi zai kuwacin ma'abocin ƙarhi ala tabligi mahun milam bisa ga da abin da aka dora min da wahayi na wahayi wani malami ka cado yadda Allah zai dora kaya to sai ya masu gambo a dokan mai ba a zama mai da kaya da haka yana da ƙarhin doka na wahayi da kuma da shi inda Allah ke zuwa yanzu makinin ai mata makinin manzilati marabi mai matabbaciyar daraja wurin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala sannan rabi'il mahalli inda mai madaukakin daraja wurin Allah subhanahu wa ta'ala muda'in sabba sannan ai abun bi ne a can ina ai bisa ba sabbai duka ana bi ne amina amintacce ne alal wahayi ga wahayi yanzu wanda irin girmamawa da Allah ya mazan Allah sallasa wannan yabo ya isa ƙala aliyu ibn isa wa gairu aliyu ibn isa da wani shi sun ce ar-rasul karimu huna manzon nan mai girma nan shine muhammadun sallallahu alaihi wasallam wajabi al-ausafi ba'du duk sifofin da aka ambata baya haka ala haza akan wannan cewa shi aka nuhi lahu nashi ne ba wai jibril ba a'a da mazan Allah ake nufi shine Allah ya ta yabo ya ta yabo haka wa qala ghayru wani ya ce a a huwa jibril jibril ne rasulul karim yanzu ko da tabbakin da jibril ake wata rujul awsab to in ya zama jibril ne to sifofin suna komawa ilaihi zuwa ga jibril wala qad ra'a ya gane shi yani tun da mu ce maza Allah ka bi ko ya ce ya ga ayoyin ubangiji masu girma wala kada ra'ahu ya gane shi ya ni muhammad sakila ra'a rabbahu ya ga ubangiji shi kaga ya ce wala kada ra'aytu rabbi bi ainai ra'si na ga ubangiji na da idanun da biyu na na kaina masu sira shama'il suka ce cikin idanun manzon Allah suka saba akwai wani abu kamar website haka da yake haka kuma yana ɗan rawarwa haka ja shi yasa in yi aka taba Allah ya wuce sai da su yi jawur saboda wannan na'urar da ke ciki to kuma da ita ce ya ga Allah subhanahu wataala kuma wasu ce da ita yake ganin baya kamar gaba Allah ta'ala ya dai ga ubangiji ne kuma ya faɗa masu gaddaba babban hujjar su Aisha ta ce wai da cewarsu ta kwana da shi ran nan da daddare kanta da kai ne bisa biyu su ta yi kunci to na an ka isra'i makka ina ya ga allah da irin shi makka to aisha ina ta tare gidan mazan allah madina da haka a makka ba ta ga kai ne balle ta ga hiru don ba ta tare gida ne ba kaga ba su da hujja kenan ko to kuma ga shi ya ce ya gane yasa ibnu abbas ne yake cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu in ya kama sai ya shafi ya gane shi ya gane shi ya gane shi ya gane shi to abin da masu kawo irin waɗannan so suke su aifanta sa maka shakka na ce wai ai isra'il ma da miraji wai mahalki ne farza Allah ne to ya mahalki me zai sa mutanen makka su ki gaskata shi mahalki akwai wani mahalki to amma ya ce ya tafi isra'i da fadaji da jikin shi da ruhi shi kuma ya ga allah da idon gana shi da wasu lokuta imagination imagination shine takhayyil wai zanne yake haka kawai ba ma kwana ya kai ba ya ta imagination ina kwatanta an yi kaza an yi kaza wai hayyata ya an sallah hayyar dawo kayan kenan kai addinin kama shirme ne kenan ko ya ce a da jiki ne ne da ruhi ne ya ta isra'ila da zai kuma har ya gala bangi ne wakila an ce a'a ra'a jibrila fi surati ya ga jibrila a cikin surar da allah halicce shi ya ce jibril na so in ganka da surar da allah ya kai ce ka ina ka ka iyawa ya ce amma bari a gani sai bude hihike guda sai jice duniya duk don bai gama bude hihike a balle dubu wajen sittin da gare shi to amma dai shi manzo Allah ya gane da sura ce wadda Allah ya ce shi da to ko haka ne wasa ne abu ce wai in ya tsari ba za ne kaza ta yi bugai sai ka ce a gajin bila a rasulunci ka ta ga mala'ika ko aljini ka gani ai kana hauka cewa ka balle a gajin bila cikin mala'iku wa ma huwa allaga bi dhanibi zanib da zani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun zato bane cewa zai kaki da wahayi ko ya ga bayanin gaibi da Allah ya sanar da shi ai bi muttahabi ba abun tuma shi ne bi zani wa man qara bi dhani wanda karanta wa man bi dhani kuma na ma'anar shi ba ko bi fa'ilin bi du'a ba marowaci bane ga barin kira zuwa ga abauta ma Allah ya kira mutane da gaibin da Allah sanar da shi ba zai kira mutane ba wa tazkir bihi bihi kamihi da kuma fadakarwa ga hukunce hukunce Allah subhanahu wata'ala wa bi ilmihi da ilimin Allah hikimar da an gare da hukunci da aka sanar da shi da ilimi na duka ba zai rowa ba ya gaya mutane ya kira zuwa ga Allah da shi wa hadhihi to wannan dai bayanin da muka yi in ba wance akwai masu gani gani wa hadhihi li muhammadin sallallahu alaihi ittifaqin wannan sifofin to na maza Allah ne akan tabbata wa da ittifaqi haka na waƙala ta'ala Allah ma ya faɗa ce ruwan wal qalam ya ba yaskurun sai ce mi ma anta bi ni'matin da kuke majnun wa inna laka la'ajalan ghayra mahdud wa innaka la ala qulubil aziz Allah ne zai ga ba bawa ne a ne masu sa amma kage yadda ya karantsuwa kage yadda ya karfafawa to Allah na bukatar sai ya rance muna yana bukatar sai ya karfafa kaga amma wannan ya rance ya maimaita ya karfafa dan ka gane manzon Allah ba na wasa bane ga Allah girman shi kawai ka so ka gane da haka ya kawo rantsuwa kuma ba guda ba ya kawo wa innaka la'ala khuluqin aziz sannan ya ci gaba da yabo ne da kuma faɗin irin aibin da aka baki a ƙasar Allah ta'ala bi ma ƙasar bihi Allah ya rantse da abin da ya rantse min azimi kasami ga mai girman rantsuwa ta don rantsuwan nan abin da Allah ke nufi Allah tanzihil Mustapha ya rantsuwa ne akan tsalkake abin zaɓi sallallahu min ma gama satuhul kafaratu bihi daga abin da kafirai suka aibanta manzon Allah da shi suka wulakanta manzon Allah suka soki manzon Allah suka to manzon ya ce kawai karya suka shi ne sai ya tarancarance ko muna aka ce ka kama da carance ai wato abin kana so ka tabbatar da gaske ke to Allah ya tarantsuwa ba guda ba da carance ya rance ya kare ya rance sannan ya takiri duk dami dan ya raddi ya tsalkake abun so ne daga abin da jahilai kafirai suke aibata shi da shi da wulaƙatar da shi wata ka zibihim lahu da karanta su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan ya tabbatar da wannan wa'a na sau sai ya ɗebe mashi kewa wa ba sa da amalahu ya shimfi da gore shi da kaulihi da cewa ta yi muhsin da hidabu yana mai kyautata magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma an tabi ni da mata da tabi majnun kaga bai mako ce ma an tabi majnun kawai zai ce ma an ta ce mene ni'imata da fika kai din nan saboda ni'imar da ubangijin ka ya maka ba an ta rubuta kai ba ma rubuci ba kaga akwai girmamawa akwai lallashi a cikin maganar nan wanda Allah ya mishi wa hazihi to ya kawo wannan cewa bi ni'imata da fika na kuma ma an ta bi majnun nihayatu al-mabarrati bil mukhatabati ya kai matuka alkhairi da jin daɗi da jinjinawa cikin magana da Allah da manzon Allah su gaskama wa ala darajatil adab ya kai mafi ɗaukaka darajojin ladabi bil muhawarati a cikin mai da magana in kana da ilimin balaga da kuma hankali in ana magana tsakanin babba da ƙarami kana gane wa babba kana gane wa ƙarami haka yan mutum na magana yanzu magana da mutum zai yi zuwa a ta ya faɗa mahaifiya ce ko ba ta kusa bai ɗaya da muka zai aiki ka zuwa ga mata ta da jin lafazan ka san warga uwa ta ce ko uwar ɗaki ne warga ko mata ta ce wadda sun kare da juna a ga bai zama dai ka ce ba an taɓi ne bi majalun ka san ba wani wasa ba sun ma'alamahu sannan ya sanar da manzo Allah bi malahu da abin da yake da shi inda wurin shi min na'imin da'imin na ni'ima madawwamiya wa sawabin ghairi munqadi'in da kuma lada da ba ta yankewa la yahuzuhu addu wanda iyaka ba ta kai gare shi wala yamunnu bihi alai kuma Allah ba zai bi buri ba cewa inna laka la ajran ghairu mamnun ina ruwanka da su du'awun za su gaya maka na karyata ina ruwanka da su mu muka sa ka aiki kuma wa inna laka la ajran ghairu mamnun haƙiƙa wallahi kana da ladaddawa ba sai an rage ba ba sai an maka gori ba kuma wuri na da aka na kwantar da hankalinka ci gaba da aikin da sa kai tabbatun mutanen banza sun masu na alai sannan ya yabe shi bai ma mana hafu da abin da ya mishi baiwa da shi min ibatihi na kyaututtukan da ya bashi wa hadahu ya shirya da shi ne ya gare shi wa akkada zalika kuma ya karfafa wannan tatmiman littamjidi dan cika girmamawa gare bi harafai a tafi da kawo harafi wani tafi kala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka ga innaka ga la sannan kuma ya ce hulun ya ce azimi wa innaka la'ala hulun azimi yi ruwanka da su hakika kai kana kan ɗabi'a mafi girma da girma gare ni ila a ce to alhuluka hulun azim alqur'ani shi ne qur'ani kai da aka ba qur'ani na ruwanka da wani wakila aka ce a al-islam musulunci aka ne wakila aka ce a a hulun ɗaya ɗabi'a yadda kake ɗin nan da kai da hannuwa da ciki da kawawu to akwai ga kai hulun shi ne kai wannan jikka ce wadda an ka zubo ka ba kai ba ne saboda ba da kai aka mu'amala ba ko mi keke ba ka da kirki ya ruwan wani da kai da haka amma kana da kirki in ka yi mimuri za a so ka a mutunta ka kuma ko ba kana ai da an cewa ne halin ka za a tuna to halin nan shi da hulun kuma in ka mutu da shi za a tuna ka ya addu'a ko a ce alasɗi ne sannan 'ya'yanka da danginka ɗabi'a ka za a tuna ko a girma su ko a wulakanta su to da haka da kake dinna akwai ka cikin ka kai wannan jika ce ah to ai da za a ce a gina a ruhe ka kaga ai ba kai an ka ruhe ba jikin ka ne an ka ruhe ruhin ka yayi sama kuma har abada in kana da mutunci aka ambace ka za ka an ji nauyin ka yanzu in kana labarin manzo Allah da sahabbai sai ka ji kamar ga sunan ka anna rasulullahi fil baiti hadin yusamiru wa shaykhani wal wasul mubtadal aka ce ruwanci da ka zo sai kai tsammanin manzon Allah na an jima zai yi ko to me ya kawo al khuluq shine Allah ce kana da khuluq azim kai mai girma daga dabi'unka wa qila la yaslaka himmatun illa Allah an ce a ma'anar wannan ba ka da abin da ya sha ma kai in ba Allah ba sai na fi sabata sallah